الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوبيو قوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبودي دري حدود أربعين لدي قما أشرين لأكو قوات بيو ميلادية دبو بيو دا أشرين وأن مجلسي نام ميتار البركة da muke karatun waɗannan littafai guda biyar kamar yadda aka saba fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi sirar sahabiya ta tara a jerin sahabbai mata waɗanda ake mana sirarsu wannan sahabiya ita ce ummu habibata ummul mu'minin أم حبيبة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخت معاوية رضي الله عنه إتشي أم حبيبة أم المؤمنين أنا أم حبيبة تغور سيدنا معاوية رضي الله عنه المهاجرة الصابرة المهاجرة الصابرة wadda ta kasance mai hijira kuma wacce ta kasance mai juriya ta yi hijira zuwa habasha da ita aka yi hijira zuwa habasha kamar yadda za mu gani shi yasa hatta aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana ne tana can manzon Allah sama yana madina ita kuma tana habasha aurensu ya tabbata man hiya wace ce ita هي السيدة المحجبة غملة بنت أبي سفيان بن حرب إتشي السيدة المحجبة إتشي مشنن سيدة شوغبة وتشتك المحجبة وتشي تكشنشي مي ساهجب إتشي المحجبة مي للبكنتا باتا يدا wani namiji wanda ba muharraminta bai ganta شين المحجبة غملة بنت أبي سفيان سنن غملة akwai malaman sira da suka ce sunanta Hind amma malamai suka ce wannan kauli rajihi sunanta Ramla abinda al-Imam zahabi ya tabbatar kenan a cikin Sirru Alamin Nubala da kuma Tarihul Islam nasa sannan abinda al-Imam Ibn Hajar ya tabbatar kenan a cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba cewa sunanta Ramla ba sunanta Hindu ba babanta shine Abu Sufyan radiyallahu anhu sarkin kasuwanci na Makka kafin ya musulunta wanda ya kasance akwai rigingimu da aka yi tayi da shi a kafin ya musulunta shine mahaifinta ana masa alkunya da Abu Sufyan amma sunansa Sakhr sakhar an faɗa mana tun asu a tarihin ɗansa sayyidina mu'awiya radiyallahu anhu sunansa sakhar shi kuma babansa sunansa harb harbu shine baban shi shi kuma harbu ɗan ɗan umayya shi yasa ake ci musu banu umayya shi kuma umayya ɗan abdu shams ne shi kuma abdu shams ɗan abdu manaf to anan ne suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdumanaf yana da ƴaƴa daga cikin ƴaƴansa waɗanda suka fi shahara akwai Abdu Shams sannan kuma akwai akwai Abdu Shams sannan kuma akwai wannan Hashim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ko to kenan abdu manaf yana da ƴaƴa shahararru guda biyu akwai abdu shams sannan akwai hashim abdu shams shi ya haifi umayya umayya ya haifi harb harb ya haifi abu sufyan abu sufyan kuma ya haifi ƴaƴa waɗanda suka fi shahara su su su su su su su su biyu waɗanda suka fi shahara ko uku akwai sayyidina muawiya radiyallahu anhu khalil mu'minin a cikin ya'yansa shi yafi kowa shahara tun lokacin da ya musulunta manzo Allah sama ya masa sakatari shine sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun kai sha wani abu to shi yana cikin su yana cikin su kuma waɗanda suka fi shahara a ciki sai kuma ita diyarsa kai yar uwarsa wato ummu habiba wadda ake mana tarihin ta yanzu akwai kanwata wadda ta ce ma manzo Allah sama ya aure ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ya zayin aure ta ta ce to ai an ce mana zaka aure Zainab diyar ummu Salama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a to ai Zainab ko da ba ban auri mahaifiyarta Ummu Salama ba to ai babanta Abu Salama akhi min ar-rida'a tare muka sha nono da shi saboda ka Zainab ya ta ce ya zayin auriyata eh saboda ka manzo Allah ya ce la ta'ribanna la la ta'ridna alayya akhawatikunna wala banatikun daga yau sai yau kada wata ta sake kamun wata ƴar uwarta ko ta kawo wata ita ta cin aureta لا تعرضن علي أخواتكن وبناتكن kada wani wata ta sake kawo min ta ce ga ƴar uwarta ko ga wata ƴar tan aure ta to kaga su ne wannan to so da haka akwai alaka tsakanin gidan Banu Hashim da gidan Banu Umayya sabanin yadda ake karanta ma mutane a cikin littafan tarihi waɗanda ba su tabbata ba ba su tantance abubuwa akwai alaka mai ƙarfi abna'ul a'mami ne ƴaƴan baffanni ne ƴaƴan baffanni ne gidan Abu abin nan gidan Banu Umayya da kuma gidan Banu Hashim wato gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gidan su sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyan wa hiya min banati ammir rasul sallallahu alaihi wasallam tana ɗaya daga cikin ƴaƴan baffannin annabi sallallahu alaihi wasallam ليس في أزواجه من هي أقرب نسبا إليها منها إليه منها أتكلم ما تم من زال سما كقب باب وتتفق سد من زال سما نسبا كمرتا أتكلم ما تم من زال الله سما ذكر يا أورا توبا وتتفق كرف النسبة كسد من زال الله صلى الله عليه وسلم كمان أم حبيبة وترملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها باب كمرتا راشي كان أكو سكا هذا in ka ce in ka ce ramla sai ka ce bintu sahar sahar shine abu sufyan shi kuma abu sufyan wato sahar bin harb shi kuma harb ibnu umayya shi kuma umayya ibnu abd shams shi kuma abd shams ibnu abd mana shi kuma ne sun saka ce muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib ibn hashim ibn abd mana har kusancin ya kai so daga suna da alaka ta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin matansa ba wadda ta kaita kusanci a nasaba wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wala fi nisa'ihi man hiya aktsaru sadaqan minha sannan duka matan manzo Allah sama ba wadda ta samu sadaki ne yawa kamar ta sadakinta ya fi na kowa manzo Allah sama in in zai bada sadakin sa isnata ashrata uqiyatan wa nishyan manzo sama yana bada uqiya goma sha biyu ne da rabi da goma sha biyu na uƙiya uƙiya ita ce dinari arba'in arba'in so goma sha biyu shi zai ba mutum nawa shi zai ba mutum ɗari hudu da tamanin haka ne ko ɗari hudu da tamanin wa nishan annish shi kuma shine nisfu uƙiya rabin uƙiya nawa kenan ashirin manzo Allah sallama yana bada ne yana bada dirhami nawa kenan dirhami ɗari biyar ko to ita za ku ji za ku ji ita za ku ji ita za ku ji sadakinta yanzu wannan lissafin in ka lissafa wajen nawa nisabin zakka kenan nisabin zakka kenan so nawa a ukiya nawa ne nisabin zakka ɗari biyu da rabi ko biyu kai biyu da rabi ko ɗari hudu ɗari hudu ya biyu da rabi da za ka khairan biyu da rabi bi da rabi kage yanzu wajen naira kusan miliyan hudu ke kusan naira miliyan hudu haka manzon salama yake bada sadaki wannan shi in zai bada saboda manzon salama kana askhan nas wa ajwadahum wa akramahum saboda ka shi idza a'taka sa'a amma wa idza akhadha qallala idan shi zai bada sai bada da yawa amma in shi zai aurar yasa za a aura to sai karbi dan kaza sallallahu alaihi wasallam to kaga dirhami dirhami 500 haka maza sama yake bada sadakin sa dirhami 500 to amma bari ku ji ita sadakin ta wala man tazawwaja biha wa hiya na'iyatu dari ab'adu ab'ada minha sannan babu wata mace wacce tafi nisa a lokacin da aka daura mata da manzo Allah su sama fiye da ita nisa wato ita tana habasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina aka dora musu aure ita tana habasha manzo sallallahu yana Madina aka dora musu aure kaga dai habasha nan ga tanan ita ce dai wannan Ethiopia duk da a lokacin da Ethiopia da Eritrea dukkanin su kasashe ɗaya ne da kuma wani yanki na Masar Nubiya ce ba hadda ma wani yanki na Yemen duka lokacin shi ne ake ce masa habasha ethiopia a lokacin wancan abyssinia to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta uqida lahu sallallahu alaihi wasallam alaiha bil habashati gashi an daura mata aure da manzo Allah sama tana habasha lokacin suka yi hijira wa asdaqaha anhu sahibul habashati sarkin habasha annajashi ashama radiyallahu anhu shine ba ta sadaki arba'a mi'ati dinari dinari ɗari hudu wane mutum mulamulan kuɗi ne waɗannan dinari ɗari hudu kowane kowane dinari shi yake ba da dirhami goma to a can an ce an manzalla su sama yana mun faɗa cewa yana ba da dirhami ɗari biyar to yanzu nan dinari ɗaiɗaiɗaiɗaya ɗari hudu haka annajashi ya ba ta sadaki komai na sarakai da bane kaga abin yana da yawa waje haza habi a shiya a sannan bayan sadaki kuma aka kaita da wasu kaya ya shirya ta da wasu kaya kayan zaman ɗaki aka haɗa mata nazala fiha وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قول الله تعالى أكن تني ألا مدوك كن سركي سو قد آية دكما سو غما تمن زن الله صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله أبند ألا يكي نفسه أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت لتفير مكدك أزنتا أهل البيت يا كو أهل البيت وأن النسب للاختصاص أي أنتم أهل البيت أو أخص أهل البيت اختصاصي نكيئيوا cewa ku ahlul kitabi ahlul ahlul baiti afwan ahlul bait yan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana son ya tafiyar muku da kazanta duk wata kazanta ya zama ba ku da ita wa yutahhirakum tathira Allah kuma ya tsarkake ku tsarkakewa كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما يدعى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفعل يتي وانا آية تاسع وكني أكنا نأم حبيبة رضي الله عنها أصلا da kuma sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hikimar Allah madaukakin sarki saboda wani wanda ba matan manzon Allah sama bai shiga sai aka sa shi zama jam'u zukur inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum أما الأصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن تبع لهن duk wanda ba su bato yana bin su ne a nassin Qur'ani Qur'ani shi bai san ahlul bait ba idan ba matan mutum haka ya fadi game da Sara rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait ay antum akhussu ahlul bait kaga kaga ita kadai ce a lokacin rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait Allah yana jin tausayin ke ke tsara sannan kuma yana son ya dada alkhairi a gare ki sai ce ahlul bait ki asali ahlul bait wato mata annabi Ibrahim alaihi salam shi kenan sai aka bata da ishaq wa min wara ishaq yaqub shi kenan yaqub kuma ya haifi yaya goma sha biyu yaya goma sha biyun nan sune suka zama isna ashara naqiban su ne gida goma sha biyu duk abin da Allah maɗaukaki sarki taki zai yi na ta goma shi da raba alheri to sai a raba gwagwadon su goma sha biyun nan Yusuf da ‘yan uwansa ‘ya'yan Yaƙub Isra'il alaihi salam to kun ga shi ne wannan قال الذهبي رحمة الله عليه الإمام الذهبي يفدي أتنسير يكتوى وقد كان لأم حبيبة حرمة وجلالة حقيقة أن أم حبيبة تاكسا شيء da حرمة تنادى وتئن الفرمة wajalala da wata irin ɗaukaka wala siyama fi daulati akhiha musamman ma lokacin da dan dan uwanta wato sayyidi muawiya radiyallahu anhu ya zama khalifan musulmai wali makanihi min haqila lahu khalul mu'minin saboda matsayin sa a wajenta shi yasa sai ya samu shi ma sai ana ce mishi ne khalul mu'minin na ta faɗa muku wani littafi mai daɗi da wani malami ya rubuta mishi ya sa masa suna إسكات الكلاب العاوية إسكات الكلاب العاوية عن ذم خال المؤمنين معاوية إسكات الكلاب العاوية rufe bakin karnuka masu haushi an zammi khalil mumini na mu'awiya da su daina zargin kawun mummunai sayyidi muawiya radiyallahu anhu to kage shine wannan to saboda wannan ne ake ce masa khalul mu'mini saboda kasancewar nana ummu habiba yar uwarsa ce ita kuma ita ce wa ummul mu'mini fastahaqqa an yakuna khalal mu'mini sai ya cancanta a kira shi da khalul mu'minin wato kawo mummuna to wannan ita ce a takaice abinda mala ya fara shimfiɗa da shi a matsayin wace ce na na ummu habiba wato hamla بنت صخر وصخر هو المعروف ب أبي سفيان رضي الله عنهما الله أعلم بسم الله